بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta Asabar wanda muke daura cikin littafin Allahu Al-Wajiz fi Nahyi wa Sarf a yau 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 wanda ya daidai da 31 ga watan Janairu 2026 miladiya jiya mun karanta al-asma'ul sitta mun ƙara hadda shi wannan hannun da mutanen basar ke ƙarawa a sitta asawal hamsa suka kawo sunan mun ƙara da guda ɗaya to insha Allah sai a ji a bi abubuwan da muka faɗa akwai aujo na larabawa wani lokaci sukan yi salo na annaks wani lokaci su salo na al'itimam ذكر الإتمام كما فيعلمونه إعراب الأسماء الخمسة أما لو كنت ذكر النقص سيسو سيسو سيسو مشي سيسو مشي لإعرابي لإعرابي لا تكتشن بتكتشن حركة هذا هن زيد رأيت هن زيد مررت بهن زيد أما إذا كنت لو كنت لغة الإتمام سيسو مدى شيء كمر hamun da da ahun da abun haza hanuka laqitu hanaka ko ra'aitu hanaka marartu bi hanika wannan da magana ce mai tsawo mun yi magana ta ajiyar insha Allah ta'ala akwai sharadai da suka bayar sharadai guda akwai guda hudu a amma ne duka kowa ya shafe su dukansu guda biyu kuma ya shafi ɗaya ya shafi wannan ne bu ne ɗaya ya shafi fu ne a amma ɗin shi ne suka ce an ta kuna mubafa a sawar kamsa ba sa yin aiki ya zama ana musu turfa bil wawi wato sabu bil alif wato jarru bil ya ana musu wannan da irabu ne kawai in sun zama mubafa wato an zama a haɗa su da wasu abubuwa mubafin mubafin ilai abuka akuka hamuka sannan mudaf ya zama ila ghairi ya ilmutakallim ila ghairi ya ilmutakallim ka ce hadha akhi in ka ce akhi to dole sai dai zama ka wannan ka bashi sali kasa saboda almunasaba din li yunasiba harakat ya ilmutakallim wa illa ba zai zama ba zai dauki wannan din ba ya kace lishtighal almahall bi harakati almunasiba sannan na uku suka ce me da kuka ce an ta kuna mukabbara da zama mukabbar ne karka tasgidi kaka ce uhayya in ka ce uhayya to yanzu ba zai ba zai wannan abin ba sannan kuma an ta kuna mufrada karka zo ka ce akhawani ko abawani ko aba'u ko ikhwa wannan duk ba zai dauki wannan ba sai abin da ya shafi alkhasa ya ce idan famu in fu ne kuma karka kara mushi wannan aka dawo mushi da wannan dama lokacin annaqs ne a ce fu lokacin ikmal kuma ka ce famu asali famu ne ta bi ziyaratul waw an fahimta sai ka ce famu kuma to in ka dawo mushi wannan ala lokacin itibam to shikenan ba za ka mushi wannan da iraba ba la tu'ribuhu iraba al asma'il khamsa وإنما تعربه إعراب أسماء الأسماء الخمسة إذا جرتهم عن البيت ممكن تشيل مش بيمو ده تشيل فول تشيل افتح فاكا ممكن تشيل افتح فما كتب بذي بذي بقى أم فهمت؟ to sai na uku shine ne wanda dole sai an yi bayani na uku shine wato masu zuf lokacin zuf kun san zama an yi kula ma'ana sahib shi suke cewa bu malin bu malin bu malin wannan da manufa suke yi malaman na hau suna da kokarin gaske malaman na ma dai wallahi in zaka istiqra'i zai wuya kai ka iya mashi wani istidraki dan sai tsaya sun shiga sun kwano sun shiga sun kwano duk wani abin da zai iya shiga sun da shi mani'un jami'un kafin shafin suka ce bu malin da gaske kawo nan malin saboda sahibu malin saboda ihtirazan min lokaci min lokaci ta'iyya masu cewa hu a wajensu su bimana allazi faƙula li hadha almar'i dhu ja'a sa'iya فقولا لهذا المرء ذو جاء سعيا أي الذي جاء سعيا كذا ولا متم ده يذو ده يكدين على زكاه to wannan wannan in dai zuwa wannan ma'anar shi kenan ba zai zama ya dauki wannan wannan saboda wannan zai ma'ana allazi ne ya ma'ana allazi eh sai aka ce lokacin lokaci ta tsayi suna da suna da zaraka sai amma kuma suna da wasu abubuwa da ba da suka dan saba na ga lokaci ana kawo abubuwan da suka saba ma asalin yare almuhim dai in ka san wannan kasancewa wannan yare ne yare ne in ka ga wannan kada wato ka ce wani kuskure aka yi kamar da muka sha faɗa cewa masu yare su ne hujja kan ka'ida dan da suka dama haka ake sha fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri hu hafartu wa buqawaitu wa bi'ri hu hafartu ay alladhi hafartu wanda na wanda na na haka wa buqawaitu wanda na mushin baki to akwai ana abinda ya sa na dawo kusan mun gama yanzu dai ma riba kafa kuke samu abinda na dawo saboda wannan magana da ya faɗa wa shuruɗu i'rabiha i'rab al-asma' al-khamsa an takuna bi ma'na sahib wa an tudafa ila ismi jinsin jamit wa an tudafa ila ismi jinsin jamit an ga wannan wajen inda inda suka yi magana cewa sharɗin buɗin wato shine a in za a inda ai dama za ta rumu bafa ce ko za ka bi mudafa ne duma ne ba mudafa mudafa ilai bane za ka bi mudafa ne to shi ne aka ce to in za a wata mudafa din shafi na 61 in za a wata mudafa a wata mudafa zuwa ga jinsu ismu jinsin jamit me wanda yake magana ismu jinsin jamit إلى علم أو ضمير أو مشتق شنو سكتي لا تضاف إلى علم أو ضمير أو مشتق أو أو جملة وأنا ما قلت شيء سكتيتا كوشان in suka ce Allah ta bafa ila ismi jinsin shi ne wato kar a sami wani ismi jinsin jami zama ka a danganta shi zuwa ga wani abin da yake nuni zuwa ga alfi'il ko sifa wato karka je ka ce ka danganta shi zuwa ga wani abin da yake mushtaq ne asalinsa sifa ce ko kuma wato da dama sun kara da ta ismu jinsin jamid zahir ismu jinsin jamidin zahirin da mafi zahir saboda ihtirazan min al-dhamair ismu jinsin sai wato wanda baya nuni zuwa ga fi'ili ko baya nuni zuwa ga sifa kamar masadar ko karka ce bu zaidin ba na sahibu zaidin saboda mai saboda ita wannan zuɗin la ta kunu na'atan da ghairiha al'alam abu ai yana siffanta abu ne ko abin da ke siffanta shi shi man'ut ne na na'atin nashi shine wannan abu malin da kace shi ke siffanta shi wannan zuɗin ko to yanzu idan ka ce bu zaidin shi alam ai akwai wata ƙa'ida da suke cewa al'alam la yakunu na'tan ai la yasifu ghayrahu an fahimci wannan ƙa'ida bari mu bari mu faɗi ƙa'ida sai mu kawo misali a to ai wannan shi alam ne ana alam bane bari bari in faɗa ina zan to ku rubuta kawai ku rubuta saboda ka sami ƙaunuhu wa an tubafa ila ismi jinsin jamid ويضاف إلى قوله إلى اسم جنس جامد ظاهر أيضا أي أن تضاف إلى اسم جنس جامد ظاهر yanzu ya yi a rubuta? والمعنى ألا يدل أو ألا تدل دلالته على معنى الفعل على معنى الفعل على معنى الفعل ولا صفه بل يدل على ما يصدق على القليل والكثير على قليل أو كثير على على على قليل وكثير أو نعم أو كثير أي وقوله جامد احترازا من المشتق وقولنا الظاهر احترازا من الضمائر قابل مختار الصحة توشكت بوه دولي كشباب to yanzu ka rika yi sai in fasara shi me suka ce bu bi ma'ana sahib bu da take ba da ma'anar sahibu baya zuwa sai dai mudafin bu malin bu fadlin walakin Allah bu fadlin mudafin mudafin ilayhi na'am in wasafta ila nakira idan ka siffanta mishi shi da nakira sai ka ce bu malin ba bul mali ba نعم إذا وإن وإن وصفته إلى معرفة أضفت اللام الألف واللام ذو المال نعم ويجوز هو لا يجوز لا يجوز إلى ضمير إلى إلى ضمير يكون مضمر إلى ضمير إلى إلى مضمر مضمر لا يجوز وتشيل أسامه كركتي وتو كاو هو karka ce buhu na'am za mu shi dan wannan bayanin na'am wala ولا إلى غير ila alam kenan ila zaidin wala hauyi karka ce karka ce bu zaidin
يقول مررت برجل eh bi rajulin kaga wannan na kira ce
ذي مال bi malin kaga shi ma wannan shi ma bi malin wannan na kira ce akai an mutan idafa ila na kira ne Mm.
وبامرأة ذات مال zati malin na'am وبرجلين ذوي ذوي مال Mm, na'am
وبفتح الواو قال الله تعالى eh to wannan shi kenan yayi to ko ko- to to an ji abin da ya faɗa yace na farko yajib an yakuna mudafan sannan yace in wasatu ila nakira adafta ilayhi a- a- a- wato nakartahu eh, sai ka ce il- zu mali zu fadli in wadaftahu ila al-ma'rifa adafta ilayhi al- al- al-alif wal lam ko نعم sannan kuma bai da faɗa faɗa مضمر wala ya fi mudmaran wato kar ka zo ka jingina mushi bamiri kar ka ce ka jingina mushi bamiri waɗannan duka akwai istifna'at amma dai wannan shine kusan kusan ƙa'idar me yasa aka ce al'alam da al-dhaba'ir kar kar a a- a- ya zama a jingina musu bu- budin a jingina musu budin saboda shi al'alam la yakunu na'atan li ghayrihi wa kadhalika al-dhama'ir dhama'ir suma ai daga sa daga cikin a a'rafu ma'arifi ai ko to su ma ya lata ka'idar shi ne ba to kar ka zo ka kawo wani shi in ka ce in ka ce a a a a wato ra'ayi a wannan eh, um, zaidu zaidu ai kaga wannan suna da alimi to ba zai yi ka kawo ka kawo shi ba zai ne zama badal نعم amma ba zai yi ka kawo shi daga baya ya zama kum- ya zama sifa ma matsudinsa ba an fahimci maganar yawa wa- wannan la- larabci aka samu wani waje da za a ga sun dan sami wannan ko ko- kuma ku rubuta ku rubuta al'alam la yakunu na'atan li ghairihi ولذلك منعوا أن يقال ذو زيد لا يكون نعتا لغيره وكذلك الضمير لا يكون نعتا لغيره لأنه من المعارف لأنه من المعارف ولكن ها هنا إشكال ولكن ها هنا إشكال يقال جاء الفاضل زيد جاء الفاضل زيد ولكن ها هنا إشكال يقال جاء الفاضل زيد وقال الشاعر وقال الشاعر inda ma ya'rifu bal fadli zawuhu ba ga sharu ba an ce an la yudafa wala yajid wala yajid idafatu ila wala yajid idafatu ila mudmar ko to ga wani ba ya ce wala la ya'rifu bal bal la ya'rifu inda ma ya'rifu bal fadli zawuhu ga ta kun ka kuma ja al fadilu zaidun to an an rubuta nan kamar kamar mu dan yi bayani haka misalin farko in kace ja al-fadil zaidu al-fadil wannan al-fadil ai kaga wannan shi ma wato sifa ne ko wanda ya sifanta da falala to zaidun din da sifan sa ne ko ko ko me shi ai kamar kace ja zaidun al-fadil me wannan sai ka ce mishi wannan zaidun a wurin nan badal ne shi bambancin badal da sifa shine shi badal ya hullu mahallal mubdal minhu wan na'tu inda ma yasaka in kace jaa al fadil jaa zaidun al fadil wannan kaga laka dauka shi da sifa amma kace jaa al fadil zaidun wala zama badal yawa shi yasa shi yasa zaka ga a can zaka ga wato malamai suke fassara a can su alif lam ra in ce إلى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات الله هذا أشيت يا داعي لفظ لفظ هذا العلم يبيو بايع العزيز الحميد أشيت وأنا يصير ما بدل كذا يصير ما بدل ليه بصفة بقى يصير ما بدل ليه طبعا ما بدك ما سونا يقوم بيجي أعلام الصفات أما كتي صفة إني أو نوجة تصير ما بقى أنا دلالة إلى إلى إلى الاسم إن بقى دلالة إلى الصفة أي إلى العزيز ذو العز alhamid ko zo sifatul hamd sannan kuma zo sifatul uluhiyya an fahimta an kace sifa ne a wajen amma a sahih da wani masu irabi a wajen wannan badal har in kace kuma shi kuma wannan inna ma ya'rifu bal fadli dawuhu har ga ya bude bamir ai kuma an ce Allah Allah ya bafa ila bamir ko to kuma wannan sai suka ce shaz ne min kalamin arab in ka gani to suna iya yi lokaci lokaci annadir wannan la yaqasu alai ganin sai mu ci gaba mun gama wannan to duk da yau ikira fa sifa ne fakat shi ya sa ma wasu daga cikin ai suka hana ma a ce wannan aljalalin aljari'in sunan ubangiji ne daga wannan eh wannan magana ce mai tsawo a babi ina son dai ku duka fahimtar yadda wani lokaci yanayin larabcin yake zama saɓani da yake sa a samu sa wato wannan yake zama dalilin da yake sa a samu saɓani da fahimtar sun susa aljalal akwai maganar aljalil sunan ubangiji da kuma sunan ubangiji saboda zul jalali wannan ita zu'in da aka jankata wannan ai ba ba ba ba la aka yi da suna aka yi ba la aka yi da sifa aka yi da itibarin sifa ne in ba kuma kowace sifa ce take zama suna ba na ubangiji dan haka da zul jalali wannan kawai an faɗa maka wanda ya siffanta ne da wato girma an fahimta al-ikram kuma saboda muna da dalili a waje da yace akwai al-karim sunan al-karim sunan ubangiji inna Allah hayyun karimun kaga wannan muna da sifa wato karina kharija eh munfasila ko to saboda haka anan dhul jalali wal ikram sai fa naqulu ha huna i'tibira i'tibira as-sifa faqat فلا يدل على معنى الفعل بل مطلق اتصافه بصفة الجلال أفهمت؟ duk da kuma akwai maganar ma cewa na ce buljalali ya zama suna ko bai zama suna ba dan duk yayin da ka faɗi wani abu ka faɗi wani wata sifa wacce take sifar da za a riga an fahimce ta cewa ubangiji kawai kake magana to wannan wasu malamai suna iya ibn taymiya ma kaman ba za ba sake da abin da ke fahimta ni kaman badi'u samawati al-ard badi' ba suna ubangiji bane amma in kace as-samawati al-ard ka kara to yanzu kuma ya zama kuma suna irin su ibn taymiya saboda da kace as-samawati al-ard ba babu wani samawati al-ard ba shi ba to in ka ce abdul bari al da ya ba ahadiya ce ba wato kana nufin wannan al'in iwabun ne an asmawatu al abdul da ka kawo shikenan sai su ce ka karba amma al fatir fatir asmawatu al fatir sai ta ba sunan ubangiji ba amma in ka ce fatir asmawatu al abdul wannan abdu fatir ai to in ka ce al fatir al da ya zama ahadiya ce mu je za mu zo kan ahadiyan nan kan mu ba ta lokaci ina ganin wannan kamar mun gama da shi dama wannan shine kadai abinda muka alƙawarta cewa za mu yi lokaci ba iya inda akwai a cikinsa akwai wanda in tashi shi zatin duka suke sawa kawai a matsayin a wurin mace na alladi ne ja'ani zatu qamat a allati qamat zawatu qumna kaga duka da jami'i jami'i din duka sun sun kawo mishi da sun yi itibarin wato jami'i din al mufrad al muannas ce zatu a kuma jami'i sai ce zawatu duka ma'anar allah ne to yau za mu shiga musanna insha Allah ta'ala bala ce al-musanna abin da yake nuna nuni zuwa ga wato abu biyu wa huwa kullu ismin dalla ala ithnayn aw ithnatayn ya ce ithnayn ithnayn ko sai ku yara daya ithnatayn abu da ke nuni zuwa ga abu biyu maza abu ko abu biyu mata وأغنى عن المتعاطفين ya kuma wadatar da kai daga sai ka ƙara sai ka kawo wani abu ka ƙara zai da amur a waje ɗaya maimakon ka ce a atsaitu zaidan wa amran sai ka ce a atsaitu huma ba ya wadatar da kai da sai ka ƙara kawo wani wawan Allah ka ƙara karar sunan ba to wannan shine wato amfanin almusanna diziya ta alfu wa nunun au ya wa nunun ta hanyar ƙara alfu da nunun ko kuma ya'un da nunun gwargwaron yin irabi ko fa madalan min qawli la wal madadin mu ce ja'a muhammad wa muhammad muhammad da muhammad sun zo naqulu naqulu ja'a muhammadani raf'an bil alif wa ra'aytu muhammadaini nasban bil ya'i wa mararna bi muhammadaini jarran bil ya'i to kaga wannan kad aghnat kad aghnana hadha 'an al muta'atifain maimakon mu ce wani da wani sai muka ce sai muka musu kawai jami'i baki da da su biyu amma kullu da wani abu dan yace huwa kullu ismin kullu ismin wannan yana cewa duk musanna ba a samu shafi'i ne da sunan shi musanna kamar wanne yana azani wannan musanna ne ko ittisala bi alfi tasniya ne ai wannan in ku za ku lura a shigar da azumi ya kai faɗa fi tasniyatil asma'i khassa ba kai ce ba su wajen larabawa almusanna a wasu wurare kawai ake samun sala ya kuma illa isman to amma shi ya suke yi da maganar ya fa'ala ne inda ka tal'a bayan da ka faɗa sai ce haza laysa laysa bil musanna walakinahu tasala bi alf tasniya saboda ai shi shi shi wato wannan alf tasniya shine kawai wannan musanna irin tasniya din mutane biyu din wato madadin ka ce muhammadani ko zaidani shi kaga wannan suna da suna ne wanda wanda wanda ka ka zaka zaka karara sai ka ka samu al-dalam al-danunu ko ya unda nunun dan nuni zuwa ga mutanna wannan dai haka dai sai faɗa ta alilin nasu kun san su ba yan tsaye da su don in ka suka je suka aka kabo su wannan sai to kamar kurege ne in zo in je ya haka mai za ka kama sai sai ya fita ta to haka malamin na hausi فلك وانا يفعل يعني باقي سواء مثنى سيكتي فعل مضارع اتصل بألف التثنية أما إنما واتو الم... يكون المثنى في الأسماء الخاصة إعرابه فالإعراب المثنى يرفع بالألف أنا أي مثل إعرابي ندى الألف نيابة عن الضمة كذا كذا كنا قلنا ذاك فهمت شيء مثنى واتو لإعرابه نيابية شيء نيابية شيء وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسرة yace ana mashi nasba ana mashi jara ne da yawo yawo din kuma da yake zuwa gabaninsa fataha ce wato bayan yawo din kuma kasara ce yawwa kaga ai da ma itiraz min al-jam'i al-mudhakkar salim ko ka ce rajulani gabaninsa fataha ne gashi la ko bayansa nuna din nan kasara ce gabaninsa fataha bayansa kuma kasara قال تعالى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما رجلان فاعل للفعل قال مرفوع wanda saboda kai ka a samu sai ku dan mishi dan bracket wannan baka haka ko saboda ku raba shi da ai fa'il lil fi'l قال مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لأنه آه، مثنى ثم مثنى نشي وقال تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم آه، me yasa aka ce ala rajulin ah me yasa aka ce azimin afwan min al-qalitayn azimin eh to me yasa aka yi haka eh wannan azim na rajulin ne ai sifa ce ta rajulin ala rajulin azimin min al-qalitayn wato abu ina son ku ku saba ko kuna karatun qur'ani ba shi na buri abinda ubangiji ya sanar sheka in ka gani sayyatan wala kabiyatan sai ka tsaya ka- ka duba wannan duk wani lokaci ina iya tuna ina iya tuna lokacin da na zo tilawa kawai shekaru da dan yawa tun lokacin da muke kan tilawa wannan in naga irin wannan zan ce to me yasa aka samu wannan azim wala ina tunawa eh saboda haka wannan azim din ya kamata ai eh, tun kafin a- tun kafin wani lokaci ku tuna kuma ku ku tunanin haka ai alakaritain ne shi me zai me- me- inda wanda azim yana kuma alakaritain ne ai dole shi ma ya zama musalla ko eh to kaga sai aka ce azim ku- kuma ba ga shi ya zama shi ba ba ba- ba ba yi da wato ta'anifi saboda wannan ala rajulin azim min alqaritayn ai da ma aka fita wannan qur'ani a wajen wani mutumi mai girma mai kudi a a waɗannan wato garuruwa guda biyu mai girma wannan azim yana kuma zuwa ga rajulin ne القريتين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى نزل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح وهذا نائب فاعل تقول لي الإيرابي الملحق بالمثنى أقول اسم ملحقات me yasa suke kira su mulhaqat saboda ba su fito ba su cika ka'idojin musannan baki ɗaya ba to amma kuma gashi an samu larabawa suna musu da irabi sun tafi da su matafiya na musanna matafiya na musanna آه، ألحق بالمثنى و آه، آه، وأخذ حكمه خمس كلمات kalmomi guda biyar an raskar da su da musanna kuma sun ɗauki hukuncinsu wa hiya awwalan ithnani lil muzakkar wa ithnatani lil muannath wa thintani min ghairi alifin ala duqati tamim thintani وألحقت هذه الكلمات بالمثنى وأنا كلمة اثنان اثنتان ده ثنتان أمس wato ana musu lirabi an tafi da su matafiya ta musanna amma ba ku gani abu mamaki anan min ilal ajaib isnan da isnatan nan su ba su ne asalin musanna ba amma kuma su ma falam yakuna min al musanna haqiqatan kuma sai su zama mulhaqat kuma amma su ne su ne fa iyayen iyayen musanna sun suka haife shi sun suka haife yi amma ba sa cikin hakikatan larabci kenan Allah haka ke abu domin wannan shi ne za ka ga yare za ka ga da yawa muke faɗa ma muke faɗa ma wato eh, eh, yan duniya cewa yare ubangiji kayan Allah ne ina ubangiji ya faɗa cewa ya ce sanya ba ya ya sanya mishi umma wa qabail ta'arafu to wannan ba wanda yanzu wannan ba zai iya kawo da kaida saboda Allah saboda kaidan dan adam abin da muka saba sani mu dan adam duk lamarinsa akwai trial and error yau in yi gobe in yi ban yi nasara babu yau in yi gobe ban yi nasara sai can gobe sai in yi nasara saboda haka a yare da jiki da halitta da aka yi ka ga wannan da nan abu ya zama kawai yadda kasan abu ya zama perfect ko yaushe gaskiya abin da ya ka ga ah, wato ah, ka ce wai al'umma su kaɗai za su iya wani ko da dai an iya samu sun iya kawo sai yarurka yarurka yarurka amma dai daga baya ubangiji shi ne ka- shi ke ikonsa kamar shuka ne in ka shuka dai ubangiji shi ke ikonsa kai dai ka shuka ka yi yan hybrid kai waye amma dai ubangiji daga baya shi ke ikonsa لأنه لا مفرد له من لفظه من لفظه ga dalilin da yasa wannan ta'lilin kenan dalilin da yasa shi itnan da tantan ba su shiga cikin musanna ba saboda ba shi da mafradi a cikin jinsin sa a lafazin sa lafazin sa sai ka ce wahid amma ba ka da wani abu za ka ce wai shi ga mafradin ga mafradin wannan ga mafradin itnan itnan ko itnani eh to ai in ka ka ce itn shi santani ne yake nufi eh bi ne luka luka ce kawai itnanin abu ɗaya suke ne bi siyani ma haka eh siyani a wannan sawa ne aiko wannan sawa ne Luga- lu- luga ce ta ta sawa Eh, wannan sintani da isnatani da isnani duka wani abu ɗaya ne kawai sintani su luka- tamim ne suka fi cire wannan alif da lamun suka iskabin alif din afwan ba alif da lamun ba alif din sai ce tantani kawai su قال تعالى إذ أرسل إليهم اثنين kaga yanzu wannan an mishi majrur ne bi bi bi bi bi- bilya saboda an mishi an mishi wato i'rabi i'rabi na musanna fa qala musu ithnayn maf'ul bihi lil fi'l alati majrur mansub ko arsalna ithnayn ay arsalna li fi'li ne ko مفعول به للفعل ارسلنا منصوب بالياء لانه ملحق بالمثنى كما كتب شيء لانه ملحق بالمثنى عرف كده شيء ده م- ده مثنى za ka ce ya nuna musamman a za ka ce musanna ba mulhaqat ne Eh, wannan kuma a cikin a cikin a cikin a cikin hadisi ana da irin wannan wannan eh, akwai mulhaqat na mutasil sanad kamar kamar wato a a- kan ba ta lokaci kamar makarama ibn bukair makarama ibn bukair ruwaya da yake daga babansa wasu malamai suna cewa bai sauri baban shi ba to amma saboda an abuntu da littafin nasa da yake da riwaya daga littafin sai aka ce to an yanta an yanta da littafin littafi ne wanda yake ma- kada umina saboda aka ce a ce wannan shi ma mulhaqat ne riwayan a wasu a irin wajen su Abdullahi ibn al-Madini su ibn Taymiyyah su ibn Jarir al-Hanbali riwayar Abu Ubaida ibn Abdullahi ibn Mas'ud daga babansa ai munqati ne amma eh, Abdullahi ibn Madini ke cewa lakin lahu hadithun sabtun to wannan ba akwai irin wannan mulhaqatin gaskiya Mm. to muje ba shi muke ba قال تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فكلمة اثنتا فاعل للفعل انفجرت مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى ثانيا سي كلا وكلتا سوكما سنة شرعي باقوي شباب كلا للمذكر وكلتا للمؤنث وشرط إعرابهما إعراب المثنى أن تضاف إلى الضمير يعني ما كاموس مضاف زوى الضمير وأنا شيني شرعي فإذا أضيف أعربتا رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء كالمثنى يوه قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وأنا هذا مضاف إلى ضمير مضاف إلى ضمير كلاهما كلتاهما فلك إذا انكذوا ذاك مش في إعرابي لي كشيء رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء إن أكوي ونا فكلمة كلاهما ملحقة بالمثنى مضافة إلى الضمير معظوفة على أحدهما وهي مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة آه، أحدهما أو كلاهما فكما مرفوع بالألف عند معظوف على أحدهما أم فهمت؟ ما بلغنا عندك الكبر أحدهما ما فينا فاعل بقى كلاهما فيما شما فاعل لي إن معظوف على الفاعل إيه. أما إذا أضيفتا إلى غير الضمير أما إذا لما م- suka aka lama an tajridu su da an raba su daga ضمير din فإنهما تعربان إعرابا لاسم المقصور أنا مثل إعرابي لا إن كسابة لا الاسم المقصور يند كسابة الاسم المقصور بحركات مقدرة لا تقدر مش حركة إن كما سيكتي مي سيكتي منع من ظهور الحركة التعذر التعذر المقصود ما شيني ده ما ما- ما أبن أكي منع من ظهوره التعذر هو afikal kuma dama na na wawun da ya'un ne a ta'abbun saboda li- al'arab da'iman abadan su ba sa in dai aka aka samu al'alif a wurin musa asa to ba sa wato lauye shi ya samu wasali ba ko takallufi ba sa yi bal yujruna zalika majral mustahilat sabanin alqadi aka ce aka ce ra'aytu alqa- ra'aytu qadiyan ba ga shi ba ya lauka kaka yakan dauka wani lokaci yakan dauki fatha sannan kuma za ka yi takallufin kasra din ba ka ce biqadiyin in ka takallufi za ka iya Eh, kad takallafu kasratahu wa wa wa wa dammatahu Eh, amma kamar su Musa Isa a wannan ai ina sai suka ce at-ta'azzur suka ce at-ta'azzur mustahil ba فنقول مثلا جاء كلا الرجلين wannan alif din da zani maksura ce ba ta alifu ta filiya ba ce balle ka ce gashi an mata bil alif ne kila nan mafulu bihi wal mu'min ya birru kila walidai kila kaga wannan ba zamiri ne ba mudafu ne ila ila zamir ba sai da ce kila walidayhi in a can ne za ta da kilaihi ma aiko ya buru kilaihi ma haka za a faɗa yawwa fa yanalu thawabu fi kilta ad-darain kaga bil alif kilta al-jannatayn to kaga shi duka wannan zaka in ka tashi zaka ce ne kaza بحركته إن ضم لكتي بالضم مقدرة على الألف على الألف كالمقصور منعه التعبد نعم إيه كلتا في ما قد أي فيما فيما قد غفر كلتا مفعول به ليه منصوب بال واتو- بالفتح بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور الفتحة التعذر نعم آه، تو جمع جمع المذكر السالف اي wannan shi ma ba ba- shi wancan duk ba kula insha Allah ta'ala آه، آه، آه، ita tafiya kawai جمع المذكر السالم جمعي na mala kubutacce آه، جمعي na mala kubutacce wa huwa ma dalla ala akthar min ithnatayn min ithnayn shine abin da ya nuni zuwa ga abin da ya biyu wannan kun sani daga cikin dalilin da yasa wato malamai suke cewa suka- suka rajahe cewa juma'a tana fara ne da mutane uku an fahimci dalalan saboda suka ce jam'i a lalata yana farawa ne daga lafazin juma'a inda yana nuna yana nuna zuwa ga taruwa taruwa kuma yana farawa ne daga uku ba daga musanna ba kaga an koma larabci sannan kuma suka ce san- saboda kuma kuɗi ba kuɗi ba kuma ana buƙatar waɗanda jama'a su saurara ba mutum ɗaya ba an fahimta yana kai in kai faɗa kai ka zama ɗaya biyu ko su zama sun ci- cika kusa ukun naka ka zo ka zo kun saurara kuɗi ban ku kenan jama'a ce suka saurara Eh, ka- malamai malamai wato a, ina mamakin ba mutum wai wato saboda yana kanta wasu abubuwa na rayuwa ya tsaya yana wani yana wani kwana kai akan wallahi in kana neman karshen zarangwada ka samu malaman musulunci da ka gama ko larabawan su ko malaman addinin su ko ta idawa ta sun iya fita sun iya ta'alili sosai wato karihan tana da yawa ana mata kariha malam ما دل على اكثر من من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون اقرا مشي كو يا واو da nunin gurgurdan al-irabi ko ya ونون او هو ko kuma kace wa huwa ma salima fihi bila'ul wahid wannan shi ma'anar salim din wannan ma da ba sun ce bila'ul mufrad da ya fa aiko al-wahid din zai zama ma salima fihi bila'ul wahid wace ma salima fihi bila'ul mufrad min at-takhayyir ijara shi ma salima fihi bila'ul mufrad min at-takhayyir abin da wanda yake wato sigar mufradinsa ya kukuta daga canji daga canji wannan wa ake makan da zargi jam'u taksir jam'u taksir ayin kace amil ummalun ba ya can- ba mufradinsa ya canza ba daga daga mufradinsa jam'in to shi in kace muslimuna ya canja kadi kai kai shi da suka ce ma salima fihi bina'ul wahid min at-taghyir saboda haka asalim a nan inda ma miya saliman lisalamati lisalamati sigati mufradihi lisalamati sigati mufradihi an taksir baka kasara baka baballa mufradin nasa ba kari kawai ka masa wa shi ake cire shi asalim muzakkar salim mu'annaf salim kari kawai kai sabanin kuma wannan آه، shi shi taksir taksir kaga ka ce amil ummal kaga ummal ka ai ka canza mufradin taksir eh ma salima fihi bina'ul wahid min at-taghyir in kai saba wannan yayi ai wannan ihtirazan min at-taksir kenan to da hukunci sai mu shiga yurfa'u bil wawi badala ad-dam badala ad-damma shi yanda yake shine in zaka mishi rufa'a ana mishi rufa'a da wawun wato musayan bamban da bamban da zaka yi lahu qawli ta'ala thumma yatawalla fariqun minhum ko wa hum mu'ribun wato s- mu'ribun aga mu'ribun wanda kaga ai mafu ne bi dhamma wa alamatu wa alamatu raf'ihi al- al- alwawu wa yusabu bil ya'i badal al fatha in kuma zaka mishi nasba fatha wato ya'u zaka kawo zaka kawo ta'ala wa yaqtulu nabiyina bi ghairi haqqin annabiyina eh منصوب ويجر بالياء بدل الكسرة له قوله لقد من الله على المؤمنين المؤمنين فيما لا ياء فلك هذا ياء آه، ذا ستة لك فتحة كسرة إيه. وينقسم إلى قسمين يا كسر كشي بيو أكو يا عالم وصفة العالم شيني wani suna na kinan kyange kam wani wanda in ka sanya mishi in ka kira shi zai karɓa sunan furfa nawa muna cewa sunan yanka abinda zamu mu mutuka cewa sunan yanka ba saboda muna in ka saba cewa sunan yanka to sai ka je ka ce ma ubangi sunan yanka yaushe ka je ka yanka ka samu shi eh sai ka kira shi sunan kiraye ne da ake kiransa da shi wa yanqasimu ila qismaini kullum kullum kar ku dinga bin tayan masu lugan nan ku dinga faɗan maganganu haka ba su za ka ga malaman nahawu na lugha na baya can ai suna da kyakkyawan lafazi inda a safin da suke faɗa abubuwa ba sa faɗan ba sa zuwa kawai sai faɗa wasu- wasu maganganu ba ba kan gado wayan kasu ila kasu ya kasu kashi biyu alamun wasifa al'alam wa sharɗu an yakuna alaman in zaka in kana son al'alam ka mishi jam'i na muzakkar salim to sharadin shine an yakuna alaman ya zama sunan kiranye ne muzakkaran kuma namiji ne aqilan ya zama kuma mai hankali ne wato in ka ce bi hankali shi ne wanda yawan wata dabba kawai magana kenan ba fa saboda zuwa ai aure mutane in ta su hankalin khaliyan min at-ta'anisi wanda kuma ya kubuta daga ta'anisi so faran ta'anisi ko da ma'an ta ma'ana ce wa min at-tarkib al-masji kuma ba- babu ba- ba- ba- ba- ba yi tartibi na hada kan nan ba hadara maut ba'la bak babu shi fakar da bizalika na hau rajulun in ka ce rajulun kaga ba kaga ba za ka ce rajuluna ba saboda yanzu ya zama ya zama me ya- ya ya zama ba ba- wannan ba alam ba ina hu laysa bi alam lanahu ghayru alam zainab alamun muannath ne amma shi saboda haka duk wani duk wani suna ko da musulmin ne kace kai sunan ma- yarinya ka musulmin ba musulmatin ba to daga lokacin ba za ka lokaci wata musulmi da ba kuma to da alamun ne mu'annas lahiq lahiq alamun li faras sunan doki ne to ba za ka ce lahiquna ba in alami kake yi in kuma in kuma in kuma in kuma in kuma larabci ka kace shi kenan eh in kace in kace in- in kace ya da makamata take wa ila insha Allah bikum lahiquna ai ba ka shika fada ba to wala ai ba wala ba bai zo ran ba ba alam bane wannan lahiq sunan wani abu ne yanzu an gane mun mutum alamun li faras sunan doki ne talha haka zalika talha ko muawiya ko usama yan tafi bi da'i ta'lifi fi mu'annath ne lafzi wa in lam yakun mu'annathan ma'nawi an fahimci maganar za ka ba za ka je ka je ka ce za ka mishi talhina ko talhuna ba ba'da bak murakkaban tarkiban masjid eh wannan lahiya saboda gairu aqil ne lahiya saboda gairu aqil ne alamun ne farsin gairu aqil ko saboda ga shi kuma ya ce maka aqila kuma ya ce ba'da bak la'annahu murakkabun tarkiban masjid saboda wato hadaka kai ba'da bak wa misalul alam misalin alami wanda zaka yi mishi in yi- wanda ya cika sharadin da aka faɗa muzakkaran akiran khaliyan min at-ta'nif wa min at-tarkib al-masdi guda nawa kenan daya biyu uku hudu biyar ko wanda ya hada wanda ya wanda ya shine a- a'id a'id yajma'u ala in ka in ne ba a'id din sunan mutum ne fa ba fa ba ba ismu fa'il na na- sunan mushtaq ba kai kai sunan danka a'id alam ne عاقل ne خالية من التعنيف ne ومن تركيب المسجد sai kace to aiduna kaga aidai da yawa eh na ga takarori da yawa me waka ce na ga aidu da aidu da aidu sai kace na ga aiduna aiduna raf'an wa wa aidina nasban wa jarra haka yake muhammad muhammaduna muhammadina zaidun zaiduna zaidina kaga zaidi da zaidu kenan alam ne wannan alam ne aqilan ne khaliyan min at-ta'nif ne wa min at-tarkib al-masjid sai sifa sifa kuma wa shuruɗuwa an ta kuna a sifa ta zama sifa ce kar ta yi ta zama wani abu da ba sifa ba li muzakkarin kuma sifa ce ta muzakkar aqili shi ma aqili mai hankali khaliyatin min at-ta'difi laysa min babi fa'ala kai da min babi- na babi na fa'ala wala min babi fa'alan fa'ala fa'alan fa'ala haka za ku hadisu ayyuka da suke da juna غضبان غضبة عطشان عطشة haka suke wala bi ma yasawi fihi tarafani ba wai ba kuma abin da kuma mu'annas da muzakkar suke suke suke suke tarayya ba akwai abin da za ka gani suna tarayya a cikin su muzakkar da mu'annas duk abin da kai aka kira su fa kana da zalika ha'ibun kaga ana ba za ka ce ha'ibun ka ce ha'ibuna ba in dai kana maganar sunaye na mu- sifa ce ta muzakkar mu'annas haka zalika ba za ka ce hamilun ba in ka ce hamilun ba ta ba ta wa hamilatun ai in ka ce hamilun ta da kiraya in ka ce hamilun ta da ciki saboda hamilun ciki namiji ba ya yi ba ta kaska um ba to a nan ba za ka ce ha- hamiluna ba in ka ce hamiluna to ba dai alal ba dai ba dai sifa ce na muzakkar ba ai, wa- wa- wato ba in ka ce in ka ce hamil ba ka ce ka ce hamiluna saboda hamil kana nufin mai ciki ne kuma za ba sa ciki sai ka ce dole ya zama na muzakkar sifa ce wannan haib kuma sifa ce ta mu'annas Ma'ana shi yasa ake cewa ha'i.
hmm?
Ha'i ha'ibun ha ha'ib ba ta ha'ibatun ba sai a wani wanda yake shigo gori a harkar bai sani ba Eh, sai dai a a a- sai dai in akwai in aka samu istisna'i wani kuma larabci ne wanda ana iya samun istisna'i a wasu abubuwa kamar malamin mawaƙa.
Eh, Za ka ga su ma suna amfani da a wannan waka ko kuma da ko masu masu masu raban gado aka sa cewa zaujat zaujatin ko da a yare ba ya halitta ce zaujatin din ya halitta ce zaujatin da ko da zaujatin daga ana fada amma dai eh, da yawa su wasa fadan wannan sai ce zaujin mal yutlaqu ala al-muzakkar wal mu'annas haib wannan sifa ce al-mudabba sabiq sabiq wannan sifa ce li- sifatun li farasin sifa ne na wato doki wanda ya rigaye ai karan suna da sunaye duka duka suka zauna a wajen wajen wannan abu din suna da sunaye fito a kan nan su larabawa ko mi da sunan shi a alama wannan mun- mun tayyitin bi ta'i ta'anifi da haka ba za ka mishi ba za ka mishi mudakar salim ba ahmar hamra ala wasu da af'al fa'ala ba za ka shi da mudakar salim ba abshan absha ba za ka shi da mudakar salim ba ala wasu ne fa'ala fa'ala ne fa'ala saburun jarihun duka wannan ya sauyi fihi al-muzakkar wal mu'annath za ka ce ra'aytu mar'atan sabu saburan آه، رأيت آه، وأنا- جريح في معك جريح ب- ب- ما ما جريحات وجريحون ذاك جنس في جرحى أم فهمت؟ إيه. أنا شو صبورون؟ أه؟ أنا بدا ko صبورات تو كنت هذه wa misalin sifa misalin abin da ya zo da ya cika wannan sharadi din shine kamar ta'i kaga sifa ce na wanda yake tuba ko fa ina tujma ala ta'i ta'ibuna ta'ibuna a'ibuna li rabbina hamiduna ko ta'ibuna raf'an wa ta'ibina nasban wa jarran mujtahidun kaga wannan sifa ce shi ma mujtahiduna mujtahidina mu'allimun mu'allimuna mu'allimina da sauransu halumma jarra to su wasa da mulhaqat eh ka fa abun haka yake fa eh duk kaga kaida ka gama kawowa a zuwa ce maka akwai wata fita in ya a da to in muka dawo da wani sai mu canja wannan dan mu karfa minti goma sai mu canja mu canja abu wannan da ina son mu in zai yiwu mu sha abin da muka ci amma da dama mu iya karsawa insha Allah sai mulhaqat jam'i al-mudhakkar salim ko akwai wanda ke da uzuri mulhaqat jam'i al-mudhakkar salim akwai mulhaqat wanda yake bi aka mishi li'irabi illa li'irabi na mudhakkar salim amma bai ta sharadin mudhakkar salim ba akwai 20 wa babuhu ila 90 ana alfazul uqud ake kiransu wannan gwammai gwammai din har zuwa 90 لأنه لا واحد لها من لفظها saboda ba su da guda daya saboda haka in zaka su ne suna daukar da irabi na muzakkar salim yanda su ma waɗancan da muka baro baya da isnatan da islayan da wayewa suke ɗaukar da irabi na musanna walakin na ha laysat li al-musanna haqiqatan wa ka suma 20 na nan ba ba muzakkar salim bane haqiqa amma dai ana musu wannan قال تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون عشرون هذا صابرون أي مذكر سالم لكم أكتب عشرون أكم أكم مش الإرابي إلا مذكر سالم أنا إن يكن إلا آ- آ- آ- آ- wa- wannan tama ce ko ko naqisa tama ce ko naqisa naqisa ce to ila ila ismu ha ila ila khabaruha to babu eh to kaga saboda ma'anan shi shine in wudida in wudida minkum 20 sabiruna in an samu wannan ba yana magana ne na na- irin na kai na isa ba wannan wannan tamma ce wata qulu ra'aytu 20 rajulan kaga ka mushi ka mushi lirabi na muzakkar salim wa maratu bi 20 rajulan kaga wannan 20 mu- maf'ul bihi ko 20 kuma mu- mujari wal majrur kaga wannan yin sabu wa jaru bil ya'i sai ulu ismu jam'in la wahida lahu min lafzi shi ma bai da guda daya da haka bai bai cika sharɗin ba qala ta'ala inna fi inna fi zalika la dhikra li ulil albab kaga ya dauka uli la la lamul lamul lamul jar ta shige shi ai ko sai zama gashi majrurun bil ya'i wa lamul jarhi wannan ya hukun gashi Mhm. Ah, kuma ya ya zo ya zo ya zo ya zo khabar la anu ulu ulu baqiyatin ko ya ya yake ulu quwwatin ulu quwwatin wa yawa kaga ulu quwwatin kaga wannan ai la'anu shine mutada ulu quwwatin shine wato shine wato khabar din sa sai ina ne ahlula mufrad mufrad wa ahl mufrad shi da shi da ahl wa huwa ismu jinsin jami wa laysa alaman kaga shi ba alam bane ismi suna ne na jinsi suna ne wanda zai kowa da kowa zai shiga wanda irin wanda ke irin jinsin sa da haka bai cika sharadi na muzakkar salim ba qala ta shi kuma da amma kaga aya ce ko alam ko sifa shi dai kuma ahlun ahlun kaga dai ba sifa bane ba sifa bane ba su- tunda tunda tunda ai ba mushtaq bane ba mushtaq bane bale zama sifa sannan kuma ba kuma ga shi kuma ba alam bane dan ba wani mutum ɗaya ne ke nuni ba zuwa gare shi ba in ka ce ahl ya amsa in ya zama in ya zama ahl in sunan sa kenan shi to wani daban amma ahl wani ismi ne suna ne na jinsi قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا بس جارة بهو بس سابع إيه وأهلنا عالمون عالمون مفرد هو عالم هذا شيء ما قلنا إنسي لعالم اسم جنس نجاب أي شيء ما شيء ما اسم جنس نجاب عند أهل سكي قال تعالى الحمد لله رب العالمين هذا أمر شيء العالمون العالمين سيسنون جمع سنة waye ismu jinsin mu'annas shi kuma suna ne na jinsi amma mu'annas ne kuma shi ma suna na farko ya hada da dalili guda biyu gan farko gashi mu'annas ne na biyu kuma gashi kuma suna ne na jinsi ba suna da ba alam bane la yajidu ala wahidin bi bi zatihi arabuna haka lafi arabuna ba arbuna ba arabuna jamu arzin o eh ba bala wa huwa ismu jinsin mu'annas duba duba na magana kauni duba ga ake taƙiƙi a ne yanzu Allah ta'ala ya kawo lokaci na bin diddigi Eh, arabuna jamu wa arzin wa hiya ismu jinsin mu'annas suna ne na jinsi mu'annas na mata kuma na an gani to me ce jam'u mhm da eh ba ta arabatu مم، بف- بفتح بفتح الراء كو مهم.
وربما سكنت وقد تجد to wa rubba su kila ta ko to ai kaga an samu kaidin kuwa eh na وقد تجمع على أرض أرضون ثلاثة وأرضون araduna وأراء eh abin da yake cewa yake cewa wal jamu arabatun bi fathi ra'i wa araduna bi fathi ya aiban wa rubba sukkinat wani lokaci kaga ba koyi shi ba wani lokaci aka yi taskida ce arduna din آه وقد تجمع على أروب و- وآراض كأهل وآهال والأراضي على غير قياس كأنه جمع آرضا سوياي فأيضا هذا سام وأنا على غير وأنا على النادر كنا أتي أرضونا إيه، نادر لي أتي ربما هذا ل- ل- للتقليد آه، آه، عليون ومفرده علي وهو اسم لما لا يعقل ba ba ba ba shi da wato abin nan al- a- a- hankali na mutane ba ta'ala kalla inna kitabal abra- abrar la fi illiyina amma gashi kaji ba yana an mashi da irabi da abi na muzakkar sali illiyina illiyuna to amma bai kuma cika sharadin ba saboda shi mufrad mufradin sa illiyun ne kuma ismu ne lima la yaqi to wanda shi ba akwai wani eh akwai wani akwai na takwas kusa banuna mai suna ba ana cewa banu na banina ba mafarajinsa ba shi ne alibinu ba Eh. to me yasa me yasa shi ya zama mun haka ya zama ya zama muzakar salim ba banu na banina eh saboda shi ya maka shi ya saba ka'ida ai saboda shi laysa saliman shi asalin ba ibnu bane shi ibnu ne asalin sa shi kuma shi kuma muzakkar salim shi ne ake masala fihi albina'ul mufrad ko bina'ul wahid min at-taghyir shi kuma ibnu ake banuna ka ce da mishi ka bar shi ban kaman banu ka zuwa ga asalin sa eh to haka wannan malaysa wannan duka ba jam'ul muzakkar salim bane hakikatan wadannan abubuwa ba takwas da muka faɗa sai al-farqu bayna nunul musanna wa nunul jam'il muzakkar salim dalil bambanci tsakanin nunul musanna muhammadani an mushi an nuna nuna musanna din an mashi wasali wasali kasa da kuma musulmi da musulmani afwan musa musulmani musulmani kaga nuna nuna da amsa wasali kasa musulmi na nuna da amsa wasali sama muzakkar salim wasali sama musanna kuma wasali kasa to me bambancin ce littafriq bayna nuna jam'i al-muzakkar salim wa nuna al-musanna huwa an yakuna jam'u al-muzakkar salim مكسور ما قبل الياء مفتوحا ما بعد مفتوحا ما بعدها wato abin da ke shi jam'u zakar salim abin da zai zo gabanin yawo ne ya zama yana da kasara abin da kuma zai zo bayan sa kuma nuna din da zama da wasari sama musulmi yana da kasara ko na yana da yana da fataha to wannan shine na na muzakkar salim wa amma al musanna amma shi musanna fa yakunu maftuhan ma qabla ma qablaha maksuran ma ba'daha abin da ya zo gabanin ta ita wasari sama ne muslima wasari sama ko ni wasali kasa to wannan kaga kama fi kalimati muslimai ni fi jam'i al-mudhakkar salim tuftahu hadhihi an-nun ana nun ato sai fa taqulu muslimina amma al-muthanna fa tuksar fiha an-nun fa taqulu muslimi muslimaini ka ka mutu fi kasa wannan shine bambancin wannan shine bambancin wannan shine bambancin Eh, to muna da lokaci na canza bismillah muhammad ba shi samu ok kamata ya zama ku a wato sai talibu min sarf mun yi awada an gaji ko waɗin ci gaba a kankara ku ɗalibi a yi an ɗan fafata ba ku daga an ɗan yi da yan yawa saboda yake waɗannan da kusan wadahatul bayyinat ne to al-mamnu'u min as-sarf sunaye wanda aka hana a sarrafa su as-sarf huwa tanwin sarrafa su ake abinda ake cewa sarrafa su a nan ba wata tasribi na can wancan ilmin sarf ba ana wannan tanwini in ka ce zaidun zaidan zaidun ka ka sarrafa su to yanzu wani suna ne sai duka ce sai duka sai duka ce musu sai duka musu wato aka hana ka musu wani tanwinin masajidu masabihu masabihu bid'a ko eh to waɗannan me yasa baka cewa masajidun kuma wasu- shi a- a- wato al-mamnu' min as-sarf qad yansarif in udifa aw iqtarna bi alif wa lam ad ko eh in ya zama an an zama mudafun ko kuma ya zama an samu ilalamu zai iya sarrafuwa wata al-masajidi ko masajid abin nan kace masajiduhum wal ism al mu'rab al munsarif suna wanda yake mu'rabi wanda yake ah, wato ah, munsarif ne shi huwa al ism al munawwar shine suna wani mai tanwini ay alladhina ra fi akhirihi dammatayn wanda a karshen shi muna iya ganin damma guda biyu fi halatin rafi a lok- halin rafa'ansa wa fathatayn ko fataha guda biyu fi halatin nasbi wa kasratayn fi halatin al jarri duka ana gani ana ce muhammadun muhammadan muhammadin duka ana faɗa i'rabuhu yurfa'u bi dammatin wahida ana mushi rufa ne da damma shi mamnu' min as-sarf a to ai shi ne ne ne ne la ta'rif mamnu' min as-sarf to eh a a da ya ga ya manta wallahi ai kun san wallahi ni na ma fara musu fa kaga da kuna waje da kuke yaki kuma kuna ba iya yin wannan ai ya yi kyau ya yi kyau Eh, to sai to sai mu musu abin nan kawai ba- to aka san wannan shine wani min asar sunan wanda yake alkhali min min tanwin ne Mm. to shi ka da kuwa ai shi ne fa gashin babu shi yurfa'u bi dhammatin wahida shi sai dai kamar shi rufa da dhamma daya yusau bi fatahatin wahida aka bawa kamar shi nasaba kamar shi fataha dai shi ba yujaru ko bi fatahatin wahida li yamsa anil kasra kuma an tashi da shi na kasra kuma sai a mishi fataha kuma shi wakili ma wannan kasara din wakili ma wannan kasara din ya bata anil kasara walin ta'ammala namazij ataliya take me me lura da waɗannan misalai na masu zuwa kan Allah ta'ala wa jadilhum billati hiya ahsanu an gani ahsanu wa qala ta'ala li yajziyahum Allah ahsana ma qalu ahsana ma qalu ahsanu tan nan ahsana wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana min hadhihi bi ahsani ba بأحسن منها وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كما قال شيء يازو يازو يازو تقول دليلي كان ياتي بأحسن بعرف جربني النبي يقول شيء في أحسن تقول دليلي لقد لفظ أحسن هذا لفظ أحسن أنا ممنوع من الصرف أم أنا أصرف شيء لأنه وصف على وزن أفعل سبب سبحانه يقول على أكم وزن أفعل wanda kuma yana daga cikin abubuwan da dama mamnu'a min as-sarf ne wa huwa fil ayati al-ula khabar lil mubtada kaga ayat farko khabar ne na mubtada wajadilhum billati hiya ahsan wa hi na na yake
جادلهم بالتي هي وجادلهم بالتي هي احسن ne ko Eh, wa hiya fil ayati al-ula khabar lil mubtada hiya hiya shi- hiya ahsan hiya ayati shine mubtada din ahsan kuma khabar mubtada مرفوع بالضمة وفي الثانية مفعول به أنا بكما مفعول به منصوب بالفتحة قاش كاغني أحسن ليجزيهم الله الله هو فائل أحسن هم ف- م- مفعول به وهذا الإعرابان أصلي أصليان وأنا كاغا سنزوع أفلنسو وفي الثالثة أما أنا أكو مجرور بالفتحة كاغا يالو مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة وهذا فقط آه أفني هو to haka ne bi ahsana bi ahsana shi na uku wa fi thalitha wa fi ayati thalitha aya ta uku majrun bil fatha kaga ya an an mushi jarra ne bil fatha annaib an al kasra ta wakilci kasra ba ce bi ahsani ba ba ce bi ahsana hada faqat huwa al i'rab al far'i fi al mamnu' min al sarf wannan shine wato al i'rabi reshe al i'rabi na wato mamnu' min al sarf wa fi al ayati al rabi'a majrun bil kasra an ka kasran ya zo al asl ya zo akan asali asali ai u'ribat i'raban asliya amush al-i'rab na asali ba al-i'rabi na far'i da baya can ba li'annahu waqa mudaf saboda mudaf ne ahsan taqwim ne aiko to in kana tace fi ahsan taqwim saboda mudaf ne aure an fahimta da ba ina ce muku cewa yansarifu al-mamnu' min as-sarf in udifa aw uqtirna bi'al aw uqtarna bi'al an fahimta idan misali a- in ka in ka inda zaka ce a takwimin ka ce da shi kace ali da fil ahsani zaka ce da akwai hadda lamu in kuma ka kawo mushi mudafin ilaihi sai ki fi ahsani taqawin yanzu ya fito amma idan babu mudafin ilaihi ya zo shi daya alawudin af'al sai dai kan- wannan wasu kasar kamar da shi wasu sama niyabatan anil kasra anil kasra li'annahu mamnu'un min as-sarf eh sai ku ce bi ahsana fi ahsana ka zo da ya yi sai ke tafsiri kenan na ma.
a kawai niyaba za ka ce ai niyabiya harkar nan nashi wannan i'rab din nashi far'iyya ne eh ki sai ki ce maka a- a- a- al-i'rab al-far'i al-i'rab al-far'i ne shi fi mamnu' min as-sarf in ya kasance shi ne mai bafin ilimi a gaba wani ne shi kamar yana sauki to yi zama zafi ilai ba zama ba ba ba ba ba ba ya zama kamar ba da fahimke na kamar yaya kawo misali
kamar nan da aka ce bi a hasali ta koyi a hasali ne ai shi ne mai bafin eh shi kuma taɓa yin mudafin ilai to ya- to to kawo misali da zai juya kawo wa a lokacin ba kawo misali ba abu da ya fito ba idan kai tunani kafin mu gama ko kuma ka ga ka'ida mu- sun faɗi ta gawa ma can وإذا تأملنا قوله تعالى إذا ما كنت لي أكفر على تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين نجد لا وثام ولا نجد كون نجد نجد يا زيد والإرابة هم؟ أه؟
da harafin da aka yi na jiki sai a yi takadirin sa a cikin to in kace ai abin da yake magana wanda dalilin za a wata sali sama ko ko ba wata sali sama ba za a wata bamba ko ba su bamba ba najid ko ko ko ko- ko najid
Naji Hmm.
inda sai ne mai tsari.
eh tafsir mudari najid tafsir mudari najidu to wancan idza din fa A ba sai ne ba ne saboda ma ba ba da cikin eh harafan amma da wannan ne na jiki a wannan zuwa shi to j- idza idza idza ya kayyar take Hmm. to muje ah yace to wannan ɗazu ɗazu na samun da bayar jiya ba na ba sa samun kafin su zo da shi ba ɗazu na ba na samun ne
sun ce a duniya
me aka ce mene ce a duba karin banta ba baya ba wannan wanda nake idan ya zo da mai bafin a banda wannan banda wannan to yanzu wannan iz- wa- wa- wannan idan ta amalla sai ku bincika ku gani naji- najid za mu ce ko ko- ko najidu a naji- najid kalimatal masakin mamnu'atan min as-sarf za mu samu wato kalmar mm, a, miskin masakin anan mamnu'atan min as-sarf majrura bil kasri لانها لانها اقترنت بآل اما كذا انا أم- جدا يمس- مد- جدا جدا مجموعه ممنوعه من الصرف اما غاشي an masa wasali me yasa aka mata wasali wasali kasan ta yazo saboda ta amfaru da al-dalam din saboda wannan shi istifna'in dama in in yansarifu al-mamnu'u min as-sarf in udifa abu اقترن بآل بآل بآل إذا يجو- يجر الممنوع من الصرف بالفتحة إلا في موضعين سوى لك دي أنا كقائدة ممنوع من الصرف أنا مشي واتو لإرادي آه، أنا مشي واتو آه، أنا مشي واتو جرد فتحة سيدي أو جيب دابي إذا وقع مضافا كما في الآية الرابعة نبيكم إذا اقترن بحرف التعريف آل كما في المساكين أتو والمساكين إن لك تشيل الم- لك تشيل إنما صدقات ال- لمساكين لك تشيل لمساكين لك تشيل ba lil masaki in ka ce lil masaki ne kuma shi kenan wanda zai zo saboda ka ga al jalama to akwai sharadar sa wajen- wajen guda tara ba su kawo ba to mu je ma yum- ma yumna'u min as-safi li sababin wahid abinda ake ake hana a mushi a mushi tanwini saboda dalili guda daya saboda dalili al-mu'annath al-muntaha al-muntahi bi alif at-ta'lif lafzi na mu'annath wanda ya kare da alif at-ta'lif al-mamduda alif at-ta'lif al-mamduda wata take hamza abi abi bayanta sahara bayda ba za ka ce fi sahara'i ba ce fi sahara'a saboda wannan saboda al-mu'annath al-muntahi ne bi alif at-ta'lif al-mamduda المؤنث المنتهي بألف مقصورة مثل ذكرى بشرى فيما واتو ممنوع من من الصرف ma kana ala sighati muntaha al-jumu' shi duk abin da yazo a siga na ma na wato yanda jam'i ke karewa ko kullu jam'i taksiri ba'da alf ba'da alfihi harfani shi duk abin da yazo a siga na wato jam'u taksir bayan kuma ba'da alfihi harfani bayan alifin dinsa kuma akwai harfi guda biyu misal masajid sanabil duk wanda ya bi a irin wannan to ba za a mishi shi ma ya maulu min safi aw talaka da harfin awsatu haya ko kuma wato harfa ne guda uku wanda tsakiyan ya unce ya umaddin ya unce ta madda misal rayahina masabih asafir misal qawl ta'ala ya'malu lahu ma sha'u min mahariba ba ta min maharibi ba wa tamathila ba ta min tamathili ba mahariba ism majrur bil fatha li'annahu mamnu' min su'al la sighati muntaha al-jumu' wa tamathil kadhalika ya wuri za mu yi ƙarin bayani ma yi na wuri sababai ne kuma mu zaka tana muka zai wadda kikatan baki da ai zai yi mu abin nan akwai shaɗe guda guda tara da in yi sun eh to zai yi wa mu faɗi wannan wannan na ɗaya da mun awa ɗaya yayi da wani kwata da ya yi ba lalle kai ba kuma muna da akwai yana da shaɗansa yana da shaɗansa wajen guda tara yana da shaɗansa guda tara gina ma wannan zan baku baiti zan baku saboda a fi rike ba wannan musabi jawami lawazi mafa'il mafa'il fawa'il mafa'il sunan da ba sarfu suke ba inda sun kawo nan da ya fi mana eh wa zana مفاعل مفاعل فواعل duka masajid masabih asafir da sauransu sai mu tashi akan ma yamna'u min as-sarfi da sababin wahid za mu ji insha Allah saboda idan muka yi nan muka gama na kira da ma'arifa da su waye waye kaɗan za mu karasa a wadda za mu yi ma kuma kila gobe ma mu abin nan sai zama sai al'adat muka gama adad kuma shikenan an gama da hau abin da ya rage kenan gama da kwanaki waɗannan kuma duk abin da za mu yi waɗannan tamarin ɗin wanda ya fassara muku ne kawai sai ku kuje ku yi duba da kanku tun daga shafi na casa'in har zuwa shafi na ɗari da sha shida wannan kaga mun samu bonus ba ba za mu duba shi ba sai dai mu fassara shi ba a rana ɗaya kawai zan bi duk inda nake ake gani ya faɗi a fassara mu fassara sai mu shiga sarrafa kuma so insha Allah ba laifi sai mu dakata a da akwai tambaya ɗalifi a karatun ya annan fafata yau abin da muka tafi Allah babu lada abin da muka so da Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يبيان بكاتم من الهيري الله تعالى يتم كل مدكن شري da masu neman addu'o'in Allah ta'ala ya biya musu bukatun suna da alheri Allah ta'ala ya tunkuɗe musu dukkan sharri don wasu duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ta'ala ya biya masa Allah ta'ala ya biya masa Allah ta'ala ya kare mu daga daga wato bintinin zamani duk wasu abubuwa da muke son mu samu na albarka wajen neman mu Allah ya muna albarka a neman mu Allah ta'ala ya iya mu albarka ya mu wanda suka wata tarbiyya albarka Allah ya saka musu da alheri ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا عباده ذرينا وحبنا من كرم انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ان شاء الله